نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون اعلموا أن صلة الرحم ليس نافلة في حياة المسلم بل هي فرض من فرائض الدين لازم قد أوجبه الله تعالى عليه على اختلاف درجات حقوق الأرحام باختلاف أحوالهم قال تعالى في محكم تنزيله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال جل شأنه والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء العقاب ذهب الأكثرون إلى أن المراد بالآية الأخيرة صلة الرحم واعلموا أن صلة الرحم تبارك العمر وتزكيه كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه عند البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه فهذا الحديث دليل على فضل صلة الرحم في حصول البركة في العمر والسعة وسعة الرزق والشعور بالسعادة والطمأنينة لكن شقت على كثير من الناس اليوم صلة أرحامهم ممن تجب صلتهم من ذوي القرابة بسبب كثرة الأشغال أو بسبب أو بسبب المشاكل الدنيوية والنزاعات العائلية أو بسبب تغيرات الاقتصادية كما ضاقت دائرة صلة الرحم عند كثير من الناس فلا يصلون إلا من وصلهم ولا يحسنون إلا من يحسن إليهم واعلموا رحمكم الله أن صلة الرحم لا تختص بأحد دون أحد بل هو حق واجب لكل من يستحقها شرعا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطع رحمه وصلها أيها المسلمون عباد الله إن صلة الرحم من أبرز مخارم الأخلاق في الإسلام ودليل على التعاون في المجتمع قال النووي رحمه الله في شرح مسلم صلة الرحم هي الإحسان إلى الأقارب على حسب الواصل والموصول فتارة تكون بالمال وتارة تكون بالخدمة وتارة تكون بالزيارة والسلام وغير ذلك انتهى كلام رحمه الله وألم عباد الله أنه من الخطأ أن يظن أن صلة الرحم تكون بالمال فقط حتى يبطئ الإنسان عنه لفقد ما يعطي وإنما ينبغي للإنسان أن يعرف كيفية صلة الرحم للسعي لتفعيل هذه الكيفية بكل سبيل يؤدي إلى تحقيقها وجب ثمارها وأن يضع كل منها في موضعه المناسب حسب حال رحمه وحسب حال قدرته قال تعالى وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن صلة الرحم من واجبات الإسلام وقد ذكر أهل العلم أن من جملة الصلة النفقة على الأقارب لا سيما الفقراء منهم قال تعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا من إخوان الشياطين وكان الشيطان لرب لربه كفورا فالإنسان إذا كان له أقارب فقراء وهو غني فإنه يلزمه النفقة عليهم كالأخ الشقيق مع أخيه الشقيق فإنه يلزمه أن ينفق على أخيه ما ما كان غنيا وأخوه فقيرا عاجزا عن الكسب فصلة الأقارب الفقراء بالصدقة لها أجران أجر الصدقة وأجر الصلة كما روى البخاري رحمه الله أن زينب بنت مسعود الثقفية سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصدقة على زوجها وأيتام في حجرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة هذا يفيد أن للزوجة أن يعطي زكاة ماله هذا يفيد أن للزوجة أن تعطي زكاة مالها لزوجها لزوجها الفقير وليس له أن يعطيها لأن النفقة واجب على الزوج وكذلك لا يعطي الأب أولاده من الزكاة والعكس فأحسنوا إلى كل من له صلة قرابة بكم وأعطهم حقهم من الإحسان والبر وإياكم بالرحم أن, تقطع أن تقطعوها فإن قطيعة الرحم يسبب سخط الرحمن وعدم دخول الج... وعدم دخول الجنة بسلام عن عبد الله بسال عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخل الجنة بسلام وجعل صدى وجعل صلة الرحم من أسباب دخول الجنة كما أن قطيعة الرحم تلتق حياة الإنسان بسخط الجبار وتهوي بصاحبها إلى النار قال تعالى وهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله وأصمهم فأصمهم وأعمى أبصارهم وروى البخاري رحمه الله عن جبير بن مطعيم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحم فلا تقطع رحمك أيها العبد من أجل كلمة قالها فلان أو فلان واعلم أن صلة الرحم عباده وكن عظيم الرغبة فيما عند الله حريصا على صلة الرحم بعيدا عن أسباب المقاطعة بارك الله لي ولكم بهدي كتابه الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العليم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي أوجد الإنسان من العدم إلى الوجود ومن الوجود إلى العدم ومن العدم إلى وجود الأبدية وأصلي وأسلم على قاعد وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على منوالهم إلى يوم الدين bayan haka yan uwa musulmi lallai mu sani sada zumunci ba wai abu ne wanda yake ribar kafa ba a'a abu ne wajibi a rayuwar musulmi Allah subhanahu wata'ala ya farlanta shi ya lazumtar da shi ga bayinsa a bisa irin yadda bambancin dangantaka za ta kasance hakanan shi ma nauyin yadda zumuncin yake da kuma irin yanayin da mutum ya samu kansa Allah maɗaukaki ya yi umarni da sada zumunci a cikin alƙur'ani yana cewa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham lalle ku kiyayi dokar Allah wannan da kuke roƙeƙƙeniya da sunansa kuma ku kiyaye zumunci kada ku katse shi inna allaha kana alaikum raqiba lalle Allah ta'ala ya kasance mai tsaro ne akan ku a wata aya Allah madaukaki yana cewa والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء العقاب yana siffanta waɗanda suke bayansa na gari ya ce su ne waɗanda suke sadar da abin da Allah ya umarni a sadar da shi kuma suke tsoron Ubangijinsu sannan suna fargaban mummunan sakamako in sun saba masa da yawa cikin malamai sun fassara ma yasilun a cikin wannan aya wallazina yasiluna ma amara Allah a matsayin sada zumunci dude yana da faffadar ma'ana amma sada zumunci tana daga cikin abin da Allah ta'ala ya umarni a sadar da shi musani yan uwa musulmi lalle shi sada zumunci yana sanya albarka a rayuwar mutum yana tsarkake masa addininsa kamar yadda ya zo daga hadisin Anas dan Malik wanda Imam al-Bukhari ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi falyasir rahimah duk wanda yake so a ƙara yalwata masa arzikinsa kuma a masa jinkiri a ƙara masa rayuwarsa annabi ya ce to ya sadar da zumuncinsa wannan hadisi dalili ne da ke nuna irin falala wanda sada zumunci yake da shi wajen yalwatawa mutum rayuwa yalwatawa mutum arziki kuma ya sanya masa nutsuwa a nan duniya ya samu kyakkyawan sakamako a kiyama amma yanayin da aka samu kai a yanzu da yawa daga cikin mutane za ka ga sada zumunci yana musu wahala su sadar da zumunci ga wanda ya zan wajibi su sadar masa daga cikin dangi sai ka ga yana wahala ga wasu suna ba da uzurin shagali ya kaɗe musu gaba ko kuma saboda wasu mushkiloli da wasu jayayya da saɓani da aka samu da waɗansu ‘yan uwa dangi sai wani ya katse zumunci a dalilin haka ana samun waɗansu kuma suna katsewa zumunci saboda irin yanayin rayuwa da aka samu kai yanzu a ciki na kunci. har wannan al'amari ya zamanto mutane ba sa iya sada zumuncinsu suna ɗamfarawa ga wahala da ƙuncin da ake ciki waɗansu kuma za ka ga suna ƙin sada zumunci ne wato saboda su sun takura abin da ma'anar zumunci yake sun fassara zumunci a cewa wanda ya sadar musu zumunci shine wanda za su sadar masa wanda ya kyautata musu a cikin dangi shine wanda za su kyautatawa to mu sani ƴan uwa musulmi shi sada zumunci ba wai ya keɓanta ne ga wasu mutane ai watsi da wasu daga cikin ƴan uwa waɗanda Allah ya wajabta sada zumunci da su ba a haƙƙi ne wanda yake wajibi da za a sadar da shi ga duk wanda ya cancance shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata yana cewa mai cikakken sada zumunci ba shine wanda yake maidawa in an yi masa ba amma wanda yake mai sada zumunci shine wanda in an katse masa zumunci ba a yi da shi shi kuma yake sadarwa don haka yan uwa musulmi mu sani lalle shi za sada zumunci yana daga cikin mafifitan ɗabi'u wanda musulunci ya tanadi kuma dalili ne wanda yake kawowa taimakekeniya a cikin zamantakewan al'umma imamun nawawi rahimahullah yana bayani cewa lalle shi sada zumunci yana daga cikin irin kyautatawa da musulunci ya umarni a kyautata zuwa ga waɗanda suke dangi a bisa gwargwadon matsayin dangin da matsayin shi wanda yake sada zumunci wani lokaci sada zumunci yana bujirowa a ma'ana ta amfani da dukiya wani lokaci yana bujirowa hidima ce za ka yi ma wani ɗan'uwa wani lokaci yana bujirowa a matsayin ziyara da za ka kai masa ko gaida shi in bai da lafiya ko ma abin da ya kama da irin waɗannan in ji imamun nawawi to mu sani ‘yan uwa musulmi lalle kuskure ne abin da mutane suke yawan zato cewa sada zumunci yana kasancewa ne kawai ta kuɗi idan an ba da kuɗi to shi ne an sada zumunci in ba a ba da ba ba a sada zumunci ba e na'am hakan yana iya kasancewa amma kada a ɗauki wannan shi ne kawai hanya ta sada zumunci ballantana ya zamanto matoga wani ya zamanto yana jinkirin sada zumunci saboda yana gudun ba shi da abin da zai je bayar abin da ya kamata kullum mutum ya la'akari da shi ya san menene salo na sada zumunci da aka ambata sai ya amfani da irin waɗannan salo-salon a kowane lokacin da buƙatar hakan ta ta tashi domin ya zan ya fa'idanta da ladan da aka tanada don sada zumunci kuma ya ajiye kowanne a matsayinsa in lokacin ziyara ce kuma abin da zai iya kenan sai ya aiwatar da wannan in kuma ziyarar tana da bukatan kuɗi kuma yana da hali kada ya ce ziyarar ita kadai zai tsaya a'a sai ya bayar tunda yana da hali kowanne abu sai ya aje shi a matsayinsa gwargwadon yanayin wanda aka ziyarta da irin bukatarsa gwargwadon matsayin shi ma wanda ya kai ziyara da irin ikon da yake da shi Allah subhanahu wataala yana cewa وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا idan har ka juya baya ga ‘yan uwa a buƙatar da suka yi zuwa gare ka kai ma kana fatan samun buɗi ne a wajen ubangiji don baka da shi to kada ka kyare su faƙullahun ƙaunan mai sura ka gaya musu magana wacce take mai sauƙi da cewa kai ma kana fata in ka samu za ka yi mu ji tsoron Allah ‘yan uwa musulmi mu sani, lalle sada zumunci yana daga cikin wajibabban ababen da musulunci ya tanadi. Malamai sun ambaci cewa yana daga cikin sada zumunci, mutum ya amfani da dukiyarsa akan ‘yan uwansa in har yana da dukiya, musamman ‘yan uwa waɗanda suke talakawa. Allah ta'ala yana ambatawa wa ati zalƙurba haƙƙahu wal miskina wa bin sabil wala tubazzir tabzira. ka ba wa dangi na kusa haƙƙinsu daga cikin dukiya aka ambace shi a matsayin haƙƙi hakanan muskinai hakanan ɗan tafarki kada ka zan kana hana abin da Allah ya ce a bayar kuma kai almubazzaranci don haka shi mutum idan yana da ƴan uwa waɗanda suke makusatansa waɗanda suke talakawa shi kuma yana da wadata to lallai shari'a ta lazumtar masa ya ci da dukiyan nan tasa a gare su kamar misali dan uwanka shakiki wanda zai iya gadonka akwai yanayin da dan uwanka shakiki uwa ɗaya uba ɗaya zai iya gadonka gado mai ƙarfi to irin wannan yanayi idan ya kasance talaka kai kuma kana da hali to lalle ne ka rika amfani da dukiyarka a gare shi musamman a yanayin da ya zamanto ya gaza wajen nema mu sani lallai sayar da zumunci ga 'yan uwa waɗanda suke talakawa lada biyu ne ake samu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa hadisi wanda Imam al-Bukhari ya kawo dangane da kissan Zainab bint Mas'ud al-Thaqafiyya ita da wata mata cikin mutanen Madina sun garzaya wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka wakilta Bilal ibn Rabah kamar yadda ya zo da tsawo a cikin hadisin ya tambaya musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne suka fidda sadaka ta zakka sai mazajensu suka ce wai a su za su bawa suka ce ba za su ba su ba sai sun tambayi annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambaya su waye matan duka aka gaya musu don haka ya san mazajensu sai ya ce su ba su lahuma ajran ajrul qaraba wa ajrus sadaqa in sun yi haka suna da lada biyu lada na sada zumunci kuma suna da lada na zakkata su da suka yi wannan hadisi sai yake fa'idantar da mu cewa ashe mace za ta iya ba da zakkar dukiyarta ga mijinta wanda yake talaka shi talaka ne ita kuma tana da kuɗi tafi da zakka za ta iya ba shi wannan zakka amma bai halatta shi gare shi in ya fi da zakka ya ba wa matarsa ba saboda ciyar da mata wajibi ne ita kuwa ba ita aka ɗora ciyar da shi ba wanda ya zan wajibi ne ciyar da shi a gare ka kaman uba kaman ɗa waɗanda suke wajibi ne kai ka ciyar da su ko wanda yake zaune a wajenka ko ba da ɗanka ba ne amma kuma kalar ɗorawa kanka ka wajabtar ma kanka ciyar da shi to ba za ka ɗauki zakka ka ba shi ba amma idan bai lazumce ka ciyar da shi ba to wannan za ka iya ba shi daga cikin zakka don haka ‘yan uwa musulmi mu kyautata ga duk wanda muke da zumunci zuwa gare shi mu bashi daga cikin haƙƙi wanda Allah ta'ala ya ɗora a wuyanmu in ma haƙƙi na ziyara imma haƙƙi na kyautatawa imma haƙƙi na shawara imma haƙƙi na kulawa imma haƙƙi na kariya imma haƙƙi na bada dukiya suna nan da faɗi ka shaidin mu ƴan uwa musulmi mu katse zumunci a kowane irin yanayi ne muka samu kanmu ko da ɓace rai ne ya same mu domin lalle katsewa zumunci yana sabbaba fushin mai rahama akan ma'abucinsa kuma yana sabbaba wa mutum ya gaza shiga aljanna a ranar alkiyama hadisi ya tabbata daga abdullahi ibn salam Allah ya kara masa yarda annabi rahama sallallahu alaihi wasallama yake ambatawa yace ya ku mutane afshu salam ku rika watsa sallama a tsakaninku wa at'imu ta'am ku rika ci da abinci ga waɗanda ba su shi in ku kuna da wasilul arham a wata riwaya yace kuma ku sada zumuncinku wa sallu wan nasu niyam ku rika sallar dare lokacin da mutane suke tagwarti tadkhulul jannata bi salam za ku samu shiga aljannar ubangiji cikin aminci wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sanya wasu sabubba na shiga aljanna daga ciki akwai sada zumunci kamar yadda addinin musulunci ya nuna mana katsewa zumunci yana sanya fushin Allah subhanahu wataala ga wanda ya aikata kuma yakan sabbaba masa shiga wuta Allah maɗaukaki yana faɗa wa halasaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum shin kun kusata ne ku rika saba ma Allah idan kuka juya baya a ban ƙasa kuka juya baya daga abin da Allah ta'ala ya umarni an tufsidu fil ardi ku zamanto kuna ta yin barna a ban ƙasa wa tuqatti'u arhamakum ku dinka katsewa zumuncinku wato kenan juya baya a shari'ar Allah takan sabbaba mutane su yi taɓarna takan sabbaba mutane su katse zumuncinsu to Allah sai ya faɗi sakamakon waɗanda sun kai haka ula'ikan ladina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ama absaruhum masu aikata haka su ne waɗanda Allah ya tsine musu kuma Allah ya kuruntar da su don sun ji gaskiya sun kibi kuma Allah ya makantar da idanunsu ba sa ganin gaskiya Imam Bukhari rahimahullah ya rawaito hadisi daga Jubair ibn Mut'im Allah ya kara masa yarda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana fada la tadkhulul la yadkhulul jannata qati'un duk mai katsewa baya shiga aljanna malamai suka fassara cewa ai annabi yana nufi qati'u rahimin mai katsewa zumunci ba zai shiga aljanna ba don haka ka shaidu mu yan uwa musulmi kada ka katse zumuncinka kada ka katse zumuncinka a dalilin wata magana da wane kowa ne ya faɗa maka wanda ta bakanta maka rai ka sani sada zumunci ibada ce ba a barin bautar Allah dan wani don haka ka zamanto mai matukar kwaɗayin ladan da Allah ya tattali ga waɗanda suke masu sada zumunci ka zan mai kwaɗayi wajen sada zumuncinka ya zan maka dalili na shiga aljanna ka nesantar da kanka daga dukkan abin da zai sanya ka katsewa wannan ibada da Allah ya lazumta a wuyanka Allah ubangiji ya shirar da mu hanya madaidaiciya Allahumma sabbil aqdamana ala dinika wa hadina sabila rashad Allahumma aslih dhata bainina wa hadina subula salam ya hadi ya salam اللهم كل من أرادنا وأمتنا بسوء فرد كيده في نهري فاجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز آمين. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك آمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن آمين. عن بلدنا وعن جميع بلاد المسلمين يا رب العالمين آمين. اللهم اهدنا إلى ما فيه صلاح أمورنا في الدنيا والآخرة آمين. وهدنا سبل السلام يا رب العالمين آمين. برحمتك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله